بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjid ummi na hawa'u da ke wannan unguwa ta bago a nan bayan makantar 'yan mata na doma nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da tattaunawa da sunan muhadara wanda muke bibiya a wannan masallaci duk mako biyu kuma irin wannan lokaci da wannan yini mai tarin albarka yau dai muna yinin asabat daren lahadi wanda hakan ya yi daidai da 25 ga watan bakwai na musulunci watan rajab yau hijira na da shekara 446 daidai da 25 ga watan ɗaya. na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a wancan zama da muka yi muna magana game da kalmar la'ilaha illallah da kuma irin abin da take jawowa ga dukkan wanda ya riƙe ta da gaske ƙaulan wa fi'ilan har muka buga misalai da wa'ansu daga cikin annabawa irin ƙalubale da suka ci karo da shi a wannan rayuwa ta duniya sanadiyar sun tsaya a kan kalmar shahada sun tsaya a kan musulunci wannan kalma ya ‘yan uwa tasirinta da kuma girmanta da kuma matsayinta iya da yawa a gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma kira a kan kalmar to dole sai an yi haƙuri sai an samu juriya sai an samu sabati kuma sai an roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutum gamdakatar wajen tsayuwa don al'amarin iya da haɗarin gaske tunda Allah ta'ala yana cewa wal'akibatu littaqwa shi ƙarshe mai kyau iya nan zuwa ga masu kiyaye dokokin Allah kuma Allah yana faɗa a ƙur'ani cewa inna ma ya taƙabbar Allah minal muttaqin haƙiƙa Allah ta'ala ba aikin waɗanda yake karɓa sai masu taƙawa sai waɗanda suwa kai gaci lafiya to su ne Allah ta'ala yake karɓar ayyukansu Allah ya samu na cikinsu a ita kalmar za mu dawo kanta kaɗan hasali abinda take jawowa na jarrabawa da kalubale ko ba don Allah baya son ka ko baya son kalmar ba domin girmanta da matsayinta da kuma irin abin da take jawa na alkhairi shi yasa Luqmanul Hikima yake faɗa wa ɗansa cewa ya bunayya qimis salata wa mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar sai ya ce wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur yace ya kai dan dana ka tsaye da sallah sannan ka bada zakka sannan ka yi umaru da kyakkyawa ka yi hani ga mummuna sai ce wasbir alama a sabak ka yi haƙuri kan duk ƙalubalen da za ka samu ashe tsayuwa akan kalmar ko da ba ka da'awa ko da ba ka layin masu da'awa ka tsaya akan kalmar to sai ka yi haƙuri ba sai ka samu juriya shine ma'anar wasbir alama a sabak inda wannan gaba ta aya tafi gaskatuwa to akan masu da'awa ne manyansu da ƙananansu ba irin ƙalubale wanda masu da'awan nan ba su samu game da wannan kalma ba tun daga annabawa har sahabbansu hatta bi'ai da tabi'u tabi'in da salaf da khalaf har ila yau na haza dukkan wani abu a duniya na kunci na rayuwa to tsayuwarka akan wannan kalma za ka iya cin karo da shi wanda dama Allah iya jarabawa ne ya ga yaya za ka jure ko ba za ka jure ba ita kanta rayuwar ma gaba ɗaya jarabawa ce tabarakallazi biyadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarabe ku ya ga waye zai kyautata aikinsa waye ba zai iya juriya ba waye kuma juriya zai siffantu da ita je har gaci kalubalen rayuwa ba zai sa ya dawo baya ba to wannan iya cikin fa'idoji da samara da za mu samu ƙarƙashin darasin wannan kalma din majiyar da magabata suka yi riko na rai da mutuwa ba abin da ya juya su har kuma suka sami yabo a gun Allah misali ga sahabbai sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule jumla ba irin kalubalen da ba su samu a rayuwar nan ba wa an suma an kashe su wa an suma an bautar da su wa an suma an musu azaba an musu azaba ta gilla wa an su an wulakanta su wa an su duk abin da ka sani na takura a duniya na an musu amma fa ba a hanyar neman kuɗi ko mulki wannan abin ya same su ba akan wannan kalma ta la ilaha illallah akan wannan duk abin da ya same su yame su yasa qur'ani yake cewa wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid ba komai bane yasa ake musu azaba ake musu intikam ake musu azaba da mugunta ba komai bane ya jawo face illa an yu'minu face dan sun ce sun yi imani da Allah Allah kuma shi ne al'aziz mabuwayi alhamid abun godiya ku duba yadda aka yi aka dinga samun shahidai a musulunci a ƙarƙashin wannan kalma irinsu bilal yadda aka dinga azabtar da su irinsu ammar bin yasir irinsu sumayya mahaifiyar ammar ɗin da sauran sahabbai da suka dinga ɗanɗana kuɗinsu a hannun kafirai mushrikai domin a ga yaya a tasbirun za su yi haƙuri ko ba za su yi haƙuri ba to wannan yana da kyau dukkan musulmi ya dinga bibiya lokaci bayan lokaci ya ga yaya magabata suka yi riko da wannan kalma kuma yaya rayuwar suka kasance wani irin juriya suka yi wani irin sabati suka samu wajen tabbatuwa akan wannan kalmar da addini ba gudu ba ja da baya shine ma'anar wa abudu rabbaka hatta ya'ti ka liqin kai wa Allah bauta har sai ka je yaqini ya riske ka aliqini ne almaut kai ta bautan nan kana ta tauhidin nan kana ta sunnan nan har lokacin da kwanan ka zai kare to wannan shine riba a wannan rayuwar amma babu shakka da yawa za ga an faro tafiyar amma ba a je ko'ina ba ƙafafuwan wa'ansu sun zane wa'ansu ma sun juya wa tafiyar baya gaba ɗaya wa'ansu ma sun zo suna yaƙar tafiyar kaga ƙarshe bai kyau ba yasa dama ake cewa minhu man yuqladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran daga cikin mutane akwai wanda za a haife shi mu'mini ya rayu mu'mini amma in mutuwa ta zo sai mutu kafiri wal iyaz billah ba haka ake fata ba yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar musulmai cewa duk karshen sallar farilla asuba azhar la'asar maghrib isha manzo Allah ya koya mana wata addu'a da zamu dinga yi a karshen tayya kafin sallama ita waccan addu'a da manzo Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam to addu'a ce mai ɗumbin albarka da kuma alkairai da kuma dafa'i na shari'a cikinta dukkanin muna mun sani cewa maza Allah ya koya mana kan cewa duk lokacin da muka yi ta yan ƙarshe kafin mu sallama a sallan farilla mu roƙi Allah tsari game da abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihad dajjal manzo Allah ya ce dukkan dan wannan al'umma mabi gare shi duk sallar farilla ka dinga neman tsarin Allah bisa waɗannan abubuwa guda hudu idan kun ɗau ƙarshe fitinar rayuwa da mutuwa malam muhammad malam muhammad bin salih al-usaymin Allah ya masa rahama ibn al-usaymin anan gabar a wani littafin sa safatu salatin nabi yake cewa fitinar rayuwa shine ka san gaskiya amma shedan ya hana ka bi wannan gaskiyar ko kuma ka karanta wa mutane annassi amma kai kuma annassin ba zai aiki a kanka ba to wannan babu shakka jarabawa ce ko fitina ce kuma jama'a da yawa sun tsinci kansu a cikin wannan ya san abun gaskiya ne amma ba zai iya ba domin neman girma ko neman mabiya ko tsoro ko abin da ya kama da wannan wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum zulmun wa zulmun ulwa Allah yake faɗa game da Fir'auna da mutanansa suna jayayya da gaskiyar da Annabi Musa ya zo musu da ita amma wasaiqanat anfusuhum ransu ya san gaskiya ne sun san gaskiya ne Allah ya ce dalili biyu ne yasa suka kin karbar gaskiyar shine zulman wa ulwa domin zalunci da neman daukaka to da yawa za ga wa'ansu wannan kalmar ta gaskata a kansu neman girma da neman ɗaukaka da neman abin duniya ya hana su bi gaskiya sosai kaga wannan babu shakka iya cikin fitnatul baya fitina ta rayuwa ka karanta nassi har ma ka jagoranci wa'azi ko wata nasiha ko abu kaza amma kuma kai baka isa wannan nassi ya hukunta ka ba ko kuma ana faɗa ma kaji ka sani amma kuma aiki da shi ba zai yi ba ka girma wannan nasu to babu shakka wannan rayuwa tare da fitira rayuwa tare da kalubale mai girma irin suna nan akwai misalan su da yawa wanda qur'ani da sunna duk sun ba mu misali game da irin wannan sun san gaskiya amma ba su yi kamar yahudawa Allah yake ba mu labari game da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina atainahumul kitaba sai ce ya arifuna hu kama ya arifuna abu na waɗannan da muka ba su littafi sun san manzan Allah da siffofinsu a littafinsu kamar yadda suka san ‘ya'yan cikinsu da suka haifa sun gane shi da alamunsa amma da ya zo ba su bi shi ba ba su bi shi ba domin hasada da neman girma da kuma tabbatuwar halaka a kansu saboda ka wajibi ne ya uwa mu dinga cewa tsayuwa da neman sabati akan wannan addini har zuwa ƙarshe shine kullun abin da ya kamata ka sa a gaba hadisi ya inganta ma'aiki na cewa sallallahu alaihi wasallam na na Aisha take cewa ta ji da kunnanta manzo Allah idan yi sujjada a sallan dare da yake iya yawaita cewa Allahumma ya man sabbita al-qulub sabbit qalbi ala dinik sarrif qalbi ala ta'atik manzo Allah yana yawan nan wannan addu'a gina na Aisha kuma a gaba mai tsada shine sujjada lokacin da kai goshinka ƙasa domin yana cewa amma sujudu fajtahidu fihi du'a qamun an yusjaba lahu idan kun yi sujjada goshin ku akar to ku dage da addu'a duk abin da ka san buƙatar ka ce ka damu da ita to ka dinga faɗa wa Allah ita cikin sujjada sai manzo Allah ya ce qamun an yusjaba lakum iya kusa Allah ya karba mu domin ba lokacin da bawa ya fi kusa ga Allah musulmi fiye da lokacin da yake sujada aqrabu aqrabu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci ga ubangijinsa shine lokacin da ya kai goshin sa kasa ke sujada to manzon Allah iya fadar wannan Allah tabbatar da ni tabbatar da dugadigaina tabbatar da da'ata ga magare ka kuma qur'ani yana fada mana Allah yana cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yake cewa Allah da kansa yake tabbatar da furucin masu imani Allah ka tabbatar da furucin mu ya Allah fil hayati dunya a wannan duniyar a lokacin da mutuwa ta zo musu lokacin da mala'ika na karɓar rai ya ziyarce su daidai wannan gabar zan koma baya maganar malam usaimin da yake cewa cikin hikima da manzan Allah ke koyar da mu neman tsarin Allah game da abubuwan can ya ce akwai fitutul mamad fitinar mutuwa kaga nan ma an ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sadaq fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya kafin su mutu sannan kuma fil akhirah idan sun mutu din an tambaye su man rabbuka ma dinuka wa ma taqulu fi dhalika alladhi bu'isa fikum za su bada amsa Allah ya samu na cikin su sai yake cewa daga cikin mutane akwai wanda sai dab da mutuwarsa iya dime minute ta tafi a lahira sai shaidan ya kama ziyara shaidan la'anatullahi alai shaidan ya zo da siffar mahaifinka ko da siffar wani malaminka na addini ko da siffar wani wanda kake kimantawa kake girmamawa kuma dama tuni ya riga ya mutu wannan din ko malaminka ko babanka ko dai wani to sai ce dan ya rikide zo da siffar sai same ka dab da gargarar mutuwa yace wane to kaga mu mun je lahirar nan mun gano kai kuma gashi kana da tafiya duk abin da ake faɗa na na musulunci da qur'ani da sunna da manzon Allah duk ba gaskiya bane mu mun je mun gani saboda ka ina baka shawara ka bar wannan hanyar ka canja addini ka kaman ka mutu wallahi malam usman yace daga cikin mutane akwai wanda shi da yake musu haka dab da mutuwa zai zo ya ruɗe su ya canja su daga addinin musulunci ko babban abin tunanin babban fargabar shine wallahi ba wanda ya san wannan abu makusantanka 'ya'yanka na kusa da kai masu kula da jinyarka ba wanda ya san lokacin da shi daɗin ya zo domin innahum yarakum min haisu la tarawnahu su suna ganin ku ta inda ba ku ganin su suna ganin ku kuma ku ganin su dama kuma ya ce sun mala'atiyan nan min bayna aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim haka shi dan yace rantsuwai a gaban Allah sai ya zo wa ƴaƴan Adamu ta gaba da su in ya ga bai ci nasara ta gaba da kai ba sai ya zo bayan kuma idan ya ga bai ci nasara ba sai ya zo ta dama da kai idan ya ga bai ci nasara ba sai ya zo ta hagu da kai sai ke cewa la tajidu aktharahum shakirin yace Allah yawancin su ba za ka same su suna ma godiya ba sai na hana su gode maka to shedan haddab da mutuwa ma iya zuwa mutum yace ka juya wa musulunci baya ka bar shi ba addinin gaskiya bane kaga iya cikin fitnatul mamat kenan iya cikin fitinar mutuwa imamu ahmad dan hanbal Allah ya masa rahama akwai ɗansa abdullahi bin amr bin hanbal wata rana abdullahi yake bada labari cewa dab da mutuwar mahaifinsa ahmad bin hanbal sai shi abdullahi ɗansa sai ya ji mahaifin iya cewa hatta al'an hatta al'an bayan ya yi kamar su ma ya farfado sai yake faɗar wannan kalmar hatta al'an hatta al'an da ya dan farfado haka sai dan yake tambayar mahaifin yace baba dazu kai kadai naji kana magana ba kuma ga wani a kusa da kai ba a cikin magana ta kana cewa hatta al'an hatta al'an yace eh haka ne ya dana shedan ne ya leko ta kan katangata yake cewa najauta minni ya bani hanbal amadu dan hanbal ka kubuta daga sharira gahi zaka mutu ban ci nasara akan ka ba ni kuma sai nake ce mai hatta al'an har yanzu ban kubuta ba tunda ban mutu ba har yanzu ban kubuta ba na mutu da imani shine na kubuta daga sharinka ku duba yadda bayan Allah Allah yake nuna musu ishara domin ya zama izina a gare mu akwai Abdul Qadir Jilani wanda malamai da yawa suna faɗa cewa ahlus sunna ne mutumin kirki ne mabiya ne daga baya suka yi abin da suka yi game da shi amma da yawa daga cikin malaman suna suna kyauta masa zato gaskiya shi ma wata rana shi ɗan ya rikida shi ba a sama ba a ƙasa ba da sufur mutum sai ke cewa ya abdulkadir ka aikata duk abin da za ka aikata kai kam baka da matsala game da Allah sai ce ƙarya kake kai shi ɗan ne Allah ya mai kashafi ya gane shedan ne shi wannan bawan Allah Abdulkadir Jilani din nan akwai lokacin da iya tafiya da almajiransa sai wani mutum wanda shedan ya fi ƙarfinsa ya zama mashayi haka hankalinsa ma ya wuce abdulkadir jilal zai wuce da ɗalibansa sai shi wannan mutum ce ya abdulkadir a rabbuka kadirun sai ce na'am can sai yake sake cewa ya abdulkadir a rabbuka kadir ya ce na'am na'am na'am kadir a karo na uku sai ke ce ya abdulkadir a rabbuka kadirun ya kai abdulkadir cin ubangijinka mai iko ne sai kawo kuka iya kuka iya cewa ƙadirun ƙadir sai can bayan sun wuce sai almajiran suke tambaye su akar muka lawo wancan mutumin ya ma tambaya duk nassin tambaye ci ta ɗaya ka ba da amsa haka ta biyu ka ɗan damu ta uku har kuka kake yi ya ci haka ne a tambayar farko abin da yake nufi ubangiji na iya da iko idan na tube ya fi mu shi ne faɗarsa a rabuka ƙadiru ke ce masa ƙadir ƙwarai mai iko ne zai yafe ma an tuba na biyu da ya ce a rabuka ƙadiru na ba shi amsa ina murmushi iya nufin cewa ubangijinka iya da iko ya mai da ni kamar ka ma'ana ni gani cikin wani irin yanayi mara kyau Allah iya da iko ya canja ni na dawo irin ka malami mai fatawar addini in ci Allah mai iko ne akan wannan zai iya yi sai ya ce na uku da ya ce arabuka kadirun iya nufin cewa ubangiji Allah Allahnka ya Abdul Kadir iya da iko ya mai da kai kamarta kamata ka bar wancan layin na malinta da alkhairi ka dawo irin wannan layin na kaskanci na san ubangiji mai iko ya yasa nake kuka nake ta ubangiji zai iya yi ba abin da ya fi karfin Allah to wannan su ne wanda suka san Allah sanin gaskiya ba sa girman kai ba sa yarda da kansu malami akadari ma iya cewa wala yarda da nafsihi ma radiyahu al-muflisuna ko kar ka yarda da kanka ka dinga bewa kanka amanna kana ganin kai tsarkakakke ne irin yanda taɓaɓo su yawa kawunansu bainal khawfi war raja kullum ka dinga tsoro kuma kana kwaɗayi an fahimci wannan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ce kar kullun ku dinga zuga kanku kuna tsarkake kawunan ku a Allah shine mafi sani ga mai tsoro game da mai tsoron shi to daga wannan iya cikin fitnatul maut ko fitnatul mamat shi dan yazo wallahi dab da ajalin mutum shi dan ya rikide ya rikide koma mutumin da kake girmamawa ko mahaifi ko malami yazo yasa sai ka bar addini zaka mutu kafiri kuma wannan shi ɗan iya da dama yi wannan Allah ya yassare masa duk abin da kake zato duk abin da baka zato shi ɗan iya da dama yi shi tunda ma'aikin Allah ce ya jirbi na adam majirid dam iya sakaletin jikin mutum kamar yadda jini yake yawa jikin mutum shi ɗan ba abin da ba zai iya samu ba yasa kullum ku duba fa hatta karatun Qur'ani ita ce zikiri mafi girma da baki zai furta sai Allah ta'ala ke cewa fa iza qara'ata alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim karatun qur'ani ba za ka yi ba ambaton Allah za ka yi amma Allah yake cewa kai ne matsarin Allah daga shida kai ne matsarin Allah daga shi fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun saboda ka wannan kalmar shahada tana koya mana wannan kar ka aminta da kanka ka dinga roƙon Allah tabbatuwa har zuwa ƙarshe kar ka aminta ibadarka ta kai iliminka ya kai girmanka ya kai wane ne naka ya kai har sai dan ya sama girman kai to ya ɗauko hanyar halaka ka shi yasa daga cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tawabi akwai kankan da kai yin nuna shi ba kowa bane domin duk mai girman kai to iya dab da shi ɗan ya halakar da shi girman kai zai sa ma reni girman kai zai sa ma ƙarya girman kai zai sa ma rena bawan Allah ko take mai karamin karfi duk girman kai iya sa mutum ya wasa kuma girman kai iya hana haka bar gaskiya shi yasa manzon Allah da yake fassara wa sahabbai girman kai sai yake ce musu ghamdun nas wa batarul haqq rena mutane da watsi da gaskiya wannan shine girman kai duk mutumin da siffarsa wannan ne to mai girman kai ne bai san gaskiya bai so ba zai ji ba ba zai aiki da ita ba in dai ba ta yi daidai ra'ayinsa ba sannan kuma kowa ma a rene yake a gonsa ba mai mutunci to wannan shine alam ko sha'air na girman kai Allah ya raba mu da shi saboda ka daga cikin abin da darasi na la ilaha illallah take koyarwa ya uwa akwai tabbatuwa akan yi wa Allah bauta da da'a da neman tabbatuwa kuma har zuwa ƙarshen rayuwa wa abudu rabbaka ta ta kalebe kuma wannan tabbatuwar za ta yi da ta hanyoyi guda biyu zurfafa da ƙara azama wajen aikin ibada sannan kuma da roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya wannan hanya guda biyu da ita ake kaiwa tudun mun tsira karka yadda kasala ta sa ka yi baya-baya da addini yasa a kullum abinda malamai suke cewa a rayuwa ta addini to ana so kullum ka duba na gaba da kai wanda za ka dinka ƙoƙarin zuwa kusa da shi iya gudu kana binsa amma a rayuwa ta duniya kullum ka duba na ƙasa da kai kuma ai na kiwa ne Allah ya hore mu abin da bai biyawa ne ba to hakan kuma sai sama godiyar Allah amma a ibada ka dinga duba wanda yake gaba da kai kullum kana sha'awarwa ne game da dagewarsa game da ibada ka rena abin da kake yi kana kallon cewa dama dai za a kwatanta irin nawa ne wajen riƙewa jam'i kullum kana jam'i da neman haddan alkur'ani da yawan nafilfilin dare da yawan azumumukan nafila da yawan sadaka da ƙoƙari da kame kai da duk abin da ya kamata mai imani ya yi ka dinga kallon wanda yake gaba da kai a wannan layi to wannan hanya ce wanda ake samun zuwa ƙarshe da imani abu na biyu kuma ka dinga roƙon Allah yanzu na faɗa mana nisina na Aisha tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa iya roƙon Allah tabbatuwar imani a zuciyarsa a cikin sujada tabbatuwar ubangiji da'a iya faɗa a cikin sujada Allah ya karbi wannan ya sa ya gama da wannan rayuwa lafiya to da ni da kai duk wannan shine abin da yake gaban mu amma duk wani kyalkyalkyal ɗan duniya wallahi tallahi mu fara watsi da shi wallahi wannan saba'in da biyar tamanin da biyar casa'in to duka halaka ce halaka ce amma ka yi ƙoƙarin tabbatuwa kan addini sannan kuma ka yi dinga roƙon Allah ya sa ka kai gaci lafiya wannan shine da'abi na mutanen farko shine da'abi na mutanen ƙwarai shine hanyar bayin Allah wanda Allah yake ba su alkur'ani ku duba sahabbai wanda Allah da kansa ya yabe su a gurabe da yawa alkur'ani ba dan suna da kuɗi ba ba dan su yayan wani bane ba dan kaza ba domin tabbatar su addini ne wannan misali Allah ke cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان سيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه zalika huwa al-fawzul azim Allah yace as-sabiqun al-awwalun wanda suka riga riga iban farko daga cikin sahabbai al-muhajirin wal ansar mutanen makka daga cikin sahabbai da suka hijira da mutanen madina suka tarbi baki sai Allah yace walladheena tabauhum bi ihsan da wanda suka biyo su da kyautatawa suka bi layi irin nasu sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah kaga wani ayyabo ya kare ai Allah ya yabe su sun yarda da duk abin da yazo daga Allah ba sa shakka sannan shi ma Allah ya yarda da su domin sun bi su mai da wallahi tabbata ce akan addini ta ja musu wannan yaba laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa asabahu fathan qariba Allah yace laqad rabbiya he da kawo harfu tawkid ma muakidatul kalam yace laqad tabbas wallahi Allah yake fada rabbiyallahu adil mu'minin Allah ya yadda da masu imanin wancan lokacin sune sahabbai in ma ka ce ai ba a ce sahabbai ba sai Allah ce iz yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke ma mubaya'a a karkashin bishiya su waye wadannan dolanka ko ba ka so ko bakaken kai kake sawa wallahi sai ka ce sahabbai ne ko ba gaskiya ba da su ne suka yi mai mubaya'a a karkashin bishiya iz yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah ya ce ya san abin da ke zukatansu na imani ku duba yabo daga Allah ba Allah ya ce ya san zuciyarsu ya san imaninsu da suke mamu baya a ƙarƙashin bishiya Allah ya ce kuma farin mafi fa'an zalar sakina ta alaihi a fagen fama da tashin hankali sai Allah ya saukar musu nutsuwa ku duba yardar da Allah ya yi musu don sun tsaya kan tauhidi a fagen fama sai Allah ya sauko musu nutsuwa can amfal Allah yake cewa iz yughashikumun nu'asa amanatan min yaƙi fa ake yi fa amma Allah ya sauko musu nutsuwa har gangidi suke yi ana yaƙi ana ba ta kashi amma suna gangidi domin nutsuwar da Allah ya sauka musu da shi nan ma wa anzala sakinata alaihim Allah ya sauko musu da nutsuwa kuma wa asabahum fatahan qariba Allah ya musu sakayya da buɗi a kusa wa maganima kasiratan ya'khudunaha akwai ganimomi da yawa ma da za su riske su kafin su mutu kuma sun samu wallahi ba komai ba ne ya sa Allah yake ban bayan Allah na tsayewa addini ne tabbatuwa akan la ilaha illallah ne tabbatuwa akan wannan kalmar ne ya sa Allah ke cewa wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayhadin wa ja'alaha kalimatan baqiya fi aqibihi la'allahum yarji'un annabi ibrahim alaihi salam yima iya cikin wanda zamu faɗi irin abin da wannan kalma ta jawo masa shi ne yake cewa yake faɗawa mutanensa da babansa ya ce inna ni bara'un min mata abudu ni da kuke gani na nan na yi bara'a kan abin da kuke bautawa domin ko bautar gumaka kuke ne kan bautar Allah nake bautar ku ta gumaka na yi bara'a da ita bara'un min mata abudu illallazi fatarani ibada ta ko bauta ta kadai ta takaita ga wanda ya kage halitta ta shine fatara ne shine wanda ya kage halitta ta bai ga samful abin kowa ba fa innahu sayahdi kuma shine zai shirye da ni har zuwa ƙarshen rayuwata kaga wannan kalmar shi yasa malam Muhammad bin Abdullah yake cewa tana cikin tafsiru la ilaha illallah domin ya ce innani bara'u mimma ta'budu kamar la ilaha ne in ka ce la ilaha ka ce ba wani abin bauta duk ka kore bauta akan kowa ka gane ce inna ni bara'un mimma ta'budun nayi bara'a da dukkan abin da kuke bautawa yayi daidai da la ilaha da yace illal ladhi fatarani bauta ta kadai tana kan wanda ya kage halitta ta tayi daidai da illallah a fahimta wannan ke ce waje alha kalimatan baqiya sai Allah ya sanya wannan kalmar ta la ilaha illallah ta zama to baqiya wanzajjiya tabbatacciya fi aqibihi a bayan annabi Ibrahim alaihi salam la'allahum yarji'un ko da 'ya'yansa da jikokinsa za su daddawo kan kalmar domin ita ce tsira kaga a ce duk wanda bai yi riko da wannan kalmar ba wallahi ba zai tsira ba ba zai tsira ba ba zai samu rabo a gun Allah ba kalma ce fa wanda wata rana manzon Allah yake bada labari cewa akwai wani bawan Allah da ya mutu ya je gaban Allah da tulin takaddu fayil fayil wajen guda 99 duk da zunubai ne manzon Allah yake cewa kuma kowane fayil ɗaya maddul basar iya kallon idonka har ƙarshen idonka fayil ne nasa guda ɗaya duk zunubai ne kuma irin wannan akwai 99 Allah ya mai aka nuna masa wannan naka ne duk yace wallahi Allah ya aiki na ne nabi nan sai ke cewa a azala maka katabati alhafizun Allah ke tambaye sa ko kuma a tunkiru haza akwai wanda kake inkari ba naka bane yace Allah wala duna wani ko yace azala maka katabati alhafizun shin marubuta na sun zalunce ka sun rubuta ma aikin da ba naka ba sai ce a sai ce kana da hanzari kana da wani uzuri ya ce wala Allah babu kaga ya mai kauya kenan sai ubangiji yake cewa inna laka indana hasana mun ce ga kawo aikin da kai na lada kace baka da komai wannan kuma duk kai da kai kai haka ne ai Allah sai yake ce ubangiji yace to mu a gunmu kana da wata kyakkyawa guda ɗaya da ka aikata sai aka ce a ɗauko wannan kyakkyawar aka ce mala'ika ya kawo ta shi ne ake ce masa hadisul bataka a ce ya taɓa ya taɓa faɗar la ilaha illallah da ikilasi a zuciyarsa Allah ya karɓe ta da a kawo wannan la ilaha illallah ɗan kati sai manzan Allah ya ce Allah zai je to aji a gwada da wannan rijista guda 99 maddul basar da kuma ɗan kati bai ba ID card a hannu ba aji ya sa su a mizani har ma Allah ke cewa ku faɗa masa ya je ya gani gunda za a wa aiki kada ci an zalice shi sai ce ahimi zai je yi wala ba inda zai yi an gane ko je me zan je na yi wannan tilin takardu da wannan ɗan kati me zai yi ya ce ya je na ya gani ana ɗora su a sikeli wallahi manzo Allah sai ke cewa malat bihinna la ilaha illallah wannan la ilaha illallah duk tarin jayen wancan takardun gaba daya ku duba tasirin wannan kalma tasirin wannan kalma annabi Musa alaihi salam akwai lokacin da yake cewa ya ubangiji ina so ka bani wani ambatonka wanda zan dinga roƙonka ina ambatonka da shi ya Allah ka bani wani zikiri wanda zan dinga roƙonka da shi kuma ina yawan ambatonka da shi sai Allah yake cewa Musa kullu la ilaha illallah Musa ka je ka dinga fadar la ilaha illallah sai ke cewa ya ubangiji ai duk mutane suna faɗa ta Allah duk mutane suna faɗa abin wani special abu da haka sai ke cewa ya Musa in ji Allah kenan yake cewa da duk sadattun sammai bakwai dukkansu kayyo ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa mu da kuma kai ƙasan bakwai daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai yace duka tattara su a buɗe duka da mun da'a da wanda ba mun da'a da mutanen kirki da mutanen banzan da masu rai da marasa rai da masu magana da marasa magana da bishiyoyi da ruwa da aljihu da komai dukka tana su abu daya sai manzon Allah yake sai manzon Allah yake faɗa annabi Musa yake cewa wallahi la malad bihin la ilaha illallah duk abin da ka ji labari duk wanda baka ji labari ba a samai da kasai a gwada su da la ilaha illallah sai la ilaha ta rajaye su wannan ita ce la ilaha illallah kuma ita ce Allah ke ce mata kalimatul uliya wa kalimatul lahi hiya al-uliya sannan ita ce kalimatul taqwa wa alzamahum kalimatul taqwa wa kanu ahqqa biha wa ala ita ce mai bitahul janna an gane ko ita ce mai mukullin aljanna akwai wani malami zai kai shekara wajen goma haka yake ba mu labarin cewa akwai wani bayahudi shugaban yahudawa ne zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace iya da tambayoyi zai wa manzan Allah tambayoyi wajen guda goma sha in har ya amsa tambayar nan daidai to shi zai musulunta ya dinga yi wa manzan Allah tambaya daga cikin tambayoyin mahadaki cewa su waye suka yi ƙarya kuma za su yi ga aljanna Qur'ani ya ce makaryata ne ƙarya suka yi amma kuma aljanna za su manzala ke ce ‘yan uwan annabi yusuf ne wajahu ala kamisihi bidamin kari haka Allah ya faɗa kuma yin aljanna ne yake shi kowa yi gaskiya kuma zai tafi wuta manzala ce shaɗan ne shaɗan ya faɗi gaskiya a wasu guraben ya ce inni a kafulla inni a rama latarwa ne inni a kafulla an gane ko amma duk da haka kuma wuta zai tafi yayi wa manzon Allah silin kwashin dewa manzon Allah kuma ya amsa tambayoyi duka mabiyan suna bayan sai da ya gama yace ka gama tambayoyin ka yace eh sai manzon Allah ce ni kuma ina tambaya ɗaya da zan yi wa sai ke cewa wace ce tambayar ka sai ce me mukullin aljanna ma miftahu aljanna zai faɗa iya waiwayawa iya ganin mutane aski ta tuya za a yi kamar tambaya goma ce kai kuma tambaya ɗaya da ya maka amsawa shi kuma manzon Allah ya san amsar iya faɗar amsar da zama musulmi ya ce me bi bita janna sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda yana bita janna sada kalma ce wanda alkairanta ba za su kirgu ba man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi dakhala aljanna manzo da ce duk wanda ya faɗi wannan kalmar da ikilasi dan Allah ya faɗe ta to Allah zai shi aljanna duk wanda ya faɗi wannan kalmar da ikilasi to Allah ya haramta wuta namansa an bai ganna annabi Ibrahim alaihi salam irin kalubalen da ya samu karkashin wannan kalma mun ji dai irin yanda yayi bara'a da shi yayi wa mutanansa yayi wa habbabansa game da bautar da suke wa wani Allah ba Allah ba to wannan ya ja masa kalubale kan cewa har ma an yi yunkurin kashe shi ma gaba ɗaya ma ya bar duniyar banda takura ta rayuwa kala kala annabi ibrahim alayhi salam wata rana an fito za a fita gunda suke wa gumakansu bauta an ce zo ya tafi sai ce shi ba shi da lafiya fa nazara nazaratan fin nujum wa qala inni saqim wa tawallaw anhu mudbirin an gane ko faraga ila ahli faraga ila alihatihim faqala ala taqulun yaje dinga sassare su wata rana sun fito sun tafi wajen bautar gumaka ashe sun fita can kai sun yi bautar sun gaje sun fita shi kuma sai ya zo da ya zo sai ga ga gumaka da yawa kuma ga wani babba a gabansu ya zo da ɗan gatarensa dama duk wannan gumakan sai bibbige su duka sai ɗauki gatarin sai ya rataya wa babban gunkin da suka zuke shi ƙalu man fa'ala haza bi alihatina innahu la min adh-dhalim suratul anbiya waye ya aikata wannan ga allolin mu ko waye ya zo kakkashe su waye zo bibbige su kai wannan azalimi wai Allah ne za a bige shi ba kaga ya zama Allah allaro kenan Allah ne kuma za a bige shi ya fadi a waye aikata wannan ga allolin mu ka innahu la min adh-dhalim wannan azalimi ne kewan suke shi kalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim wan suke ce ka mun ji wani iya aibata su wani saurayi yadhkuruhum ayna yaibuhum iya aibata su ana ce masa ibrahim ma sunansa ibrahim amma mun ji ya ta aibata su baya san su kalu fa atubihi ala a'yunin nas la allahum yashhadu aka ce a zo da shi a tara mutane a tambaye shi shine aikata wannan in shine me dalilin sa aka titsiye annabi Ibrahim a gaban mutane alaihi salam aka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim a anta daga akwai alful istifham akwai alamar tambaya a anta ko akwai tahqiqul hamzatayn a anta akwai tasahilul tahqiqul ula wa tashilus saniya a anta an gane ko anta wannan masu kira'a ne ko an gane ko a an tafa'alta haza bi alihatina yanzu kai ne ka aikata wannan ga allolinmu ya ibrahim ya kai ibrahim a an tafa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wannan aikin yace a fasalhum fasalhum kabiru fasalhum kabiru a a ga babban sunan ku tambaye babban sunan ga yana kuna gani ba maki bata mai rai suka yi kuna gani ma adda gatari a wuyansu kashirin ku tambaye shi mana fasaluhum in kanu yantiqun to ai kaga magana din dai gaske ne ai gashi nan ba maki dai laifin suka masa yi kuma ya kasa hakuri bibbige su gashi nan babban su ku tambaye shi an gane ko fasaluhum in kanu yantiqun na eh fatawa al'anfusin go a baki ba wanda ke ce qalu anta fa'alta hadha bi alin qalu qala bal fa'alhum kabiruhum hadha قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون كتنبيهوا إن سنة مغانا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون هيك تشوي تشوي ميتين ɗin gaggawa kuzo kuzo kuzo ai kaga ai gaske ne kuwa ai ba sa ai ba sa magana tunda ba sa magana an yamu ban bazalunci kan ba kuma na bautawa marasa magana ko kamar za su dawo an gane ko farajau ila anfusihim faqalu innakum antum summa nukisu ala ru'usihim sannan suka dawo shi dan bai basu ba suka kafu akan aqidar su suka ce laqad alimta ma haula yandiqun haqiqa ka san ba sa magana ai dama kuma nan gaba yake so zo ka san ba sa magana ka san ba sa magana laqad alimta ha'u laqad alimta ma ha'ula yantiqun sai ce kuma qala abata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ya za kuke bauta wani Allah ba Allah ba ba zai cutar da ku ba zai amfana da ku ba yanzu wanda baya magana to me zai yi ma ai kai zaka taimake shi ba yace hankalinku ya dawo mana hankalinku ya dawo mana baya magana beji be gani be iya kare kansa kuma ka zo kana mai sujada me zai ma me zai aikata ma yace ya za ku bautawa abinda ba Allah ba ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uffil lakum kai wannan aiki na ko dai da shi wa mimma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta ba Allah ba wannan aikin Allah wadai da shi a gane ko ya musu wannan ofin lakum wali mata'abudu min afala ta'qilu shin ina hankalin ku yake ina hankalin ku yake to daga nan suka ce hariku ai kure ba ku jayi dan madina ga jahaye ne hujja ta gare wannan yaron yau sai zo gari a gaban mu aka aure mamansa ba ya dan ji yayi karatun zamani wallahi ba hujja ne da kare ba hujja sai hayaniya ina ya ce a gabanmu fa yi kaza mu zai cewa kaza da kaza to ina hujja ta kare ka gada da hujja sai a zo a yi dibin na magana ya faɗi hujja su faɗa ya faɗa har a je ƙarshe kuma fir'auna ma haka yi da annabi musa yi haka yi da annabi musa amma wanda ke cewa musa ma rabbul alami qala rabbus samawati wal ardi kuntum taqilun har ƙarshe dai da yake cewa la'init takhassa ilahan ghairi la'aj'alannaka min al-masjunin kaga haila ta zo kenan go har in kaga za a yi ta karfi karfi kenan har in kai riki wani abun bauta ba ni ba wallahi zan kulle ka zan saka a kurkuku zan kore ka to kaga ba hujja kenan to saboda ka annabi ibrahim ya kai su karshi suka ce to ko a ba kona shi ma gaba da yahuda qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi sannan ku taimaki allolinku wai Allah ne za a taimake shi ba kaga wani fawo ne katoto a gunnan wai Allah za a taimaka wansuru alihatakum ku taimaki allolinku har in za ku yi kuna da gaskiya ku taimake su daga nan sai shi dan ya raya musu cewa a tara itace makamashin wuta a yi ta tarin ice an ce shekara da shekaru aka yana tara ice kowa da gida an samai irin adadin icen da zai kawo aka yi ta tarawa sai da ya taron da taro da ta kai abin da suke so sannan kuma aka ce a kunna wuta a jefa annabi ibrahim a kunna wutar wutar ta kama kuma zuwa kusa da wutar mai gagara ku domin ta yi karfin da ba za a iya zuwa kusa da ita a jefa wani abu ba shi ɗan da ya sake zuwa musu da siffar ɗan adam ya ce me kuke so ku yi da wancan wutar sai suke ciki ciki ta wannan muke so mu jefa a wutar nan mu gomin kasa zuwa kusa da ita sai maso ta dabara irin majaujo waɗannan ya ce ah to ku zo ku kafa ice a baya mana can ku samu igiya ko wani danko mai kwari ku ɗama sai ku sake shi ciki ya fada shi ɗan ne kuma musu wannan suka yi to tsaya ku ji ranar la'ira illallah da aka jefa an ja an ɗame ka ɗauka kamar abin harbi ne an ɗama annabi ibrahim an sake shi kafin ya fada wutar sai ga mala'ikan da yake kula da iska sai suke ce ibrahim kana neman taimako na zo na sa iska ta kwashe wannan wutar gaba ɗaya kafin ka jira gun sai dai ka jira agun da ba wuta iska za ta ɗauke wuta sai annabi ibrahim ce allah ne ya aiko ka zai ce a ni zan taimake ke ce ba na so riƙe taimakon ka sannan sai ga mala'ikan da yake kula da ruwa ya zo ya ce ya ibrahim idan kana buƙatar taimako zan saki ruwa ya jike wutar kafin ka je sai dai ka fada cikin lema kawai sai ce Allah ne ya aiko ka yace ali zan taimake ki ci bana so riki taimakon ka ubangiji na ya fi ko sanin halin da nake ciki to dan Allah in bi in ba mai tauhidi ba ya zai wannan yi shi yasa Allah ke ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa shi kadai al'umma ne haka Allah ya ce shi kadai al'umma ne annabi ibrahim alaihi salam kai yanzu daga ɗan sanda ya kama ka za ka fara neman waya ai ina da wani kansila ku aboki na ban kira shi ina da wani alkali a unguwarmu ina da wani tsohon DPO ban kira shi amma wallahi mala'ika ne yace zai taimaki annabi Ibrahim yace ba ya so in dai ba Allah bane ya aiko ka bada su rike taimakon ka da Allah ya ji haka sai Allah ya kira wuta Allah da kansa yace ya naru aka kira ita da sunan yanka Allah ya ce ya naru yake wuta kuni bardan wa salama ki zamto sanyi sanyin ma kuma mai aminci sai Allah ya ce ala ibrahim akan ibrahim shi kadai nake zo biya ga dama an ce aljaza'u min islam yayi tauhidi yayi tawakkali kuma Allah ya mai sakayya da aikin da yi yace wuta ki zamto mai sanyi sanyin ma ko mai aminci amma akan annabi Ibrahim alaihi salam malamai suke cewa ba dan Allah ya ce wa salaman din ba to da sanyi ma zai iya kai shi ce amma za ta bada sanyin da zai ma illa amma sai Allah ya ce sanyin mai aminci kamar lokacin zafi kai ga cikin AC ai sanyi ne mai aminci ko ko ba ka bada ko ka je rana ka zo ka sha ruwan sanyi kaga sanyi ne mai aminci to irin wannan sanyin Allah ya ce wuta ta yi wa annabi Ibrahim alaihi salam sanyin da ba zai cutar da shi ba malaman tarihi suka ce a wannan yinin dai da Allah yawa wuta wannan tsawar an ce ba wanda ya dafa abinci da wuta ya ci a ranar domin ta ji tsawar ubangiji masu tuwo suka haƙura masu biredi suka haƙura kowa sai faro-faro ya sha da ruwa da runo aka sha ka wuce amma a ranar dai wuta ba ta kama ta kunna wani abu domin ta ji magana daga rabbul izza aljabbarul kafa to ka duba wuta ka ya uwa wuta amma ta rusuna ta bi umarnin ubangiji to da kai da ni yaya muke da umarnin ubangiji a cikin rayuwa me Allah zai ce mu yi muna ji muna gani kuma na da ikon yi muki me Allah zai ce mu bari muna ji muna gani muna da ikon bari muki bari to ga dai wuta Allah ya mata tsawa ta ji mu a tsawa nawa Allah ya mana a Qur'ani tsawa nawa ya mana amma ko a jikinmu ba ma ji to wanda ya kamata zama darasi a jikin gare ta san dai duk ƙarfinka duk taurin kanka ba kai wuta ba to wuta ta rusuna wa Allah ta bi shi ya sake ta la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas halit girman halittun samai da kasai halittun samai da kasai sun fi halittun mutane girma ma'ana girmansu ba za ka taɓa kwatanta yi da littar mutane ba to su ma suna bin Allah suna bin dokokinsu da umarninsa su duka ya'yan uwa wannan kalma ta la'ilaha illallah duk wanda ya tsaya a kanta to Allah ta'ala ya yi alkawarin ba shi kariya a duniya da lahira ba abin da zai ci yaƙi a kanka ba abin da zai galaba a kanka in dai ka tsaya kanta kana aiki da koyarwarta kana anuwa da abin da ta hana kuma kana neman tabbatuwa har ƙarshen rayuwarka to duk wanda tsaya kan wannan to babu shakka ya tsira ya samu babban rabu wanda fatan da muke yi kenan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akiru kalamihi la ilaha illa Allah sai ce da kalal janna duk wanda yi nasara yayi dace ƙarshen maganarsa a duniya ya zamto la ilaha illallah shi ne ƙarshen maganarsa sai Allah ya ji manzala ya ce to shi wani Allah ya ba shi aljanna in dai kai dace ƙarshen kalmar ka a duniya ta zama la ilaha illallah to manzan Allah ya ce automatically Allah ya baka aljanna Allah ya samu na cikin su Allah ka kaddara ƙarshen maganar mu a duniya la ilaha illallah Allah ka sa kuma mu faɗe ta cikin ikhlasi mu faɗe ta da gaske da baki da zuciya da aiki gaba ɗaya ya ‘yan uwa masu albarka na ga lokaci ya fara hararar mu kuma ga lokacin sallatuli ya shiga ba mu samu matsaya a nan insha Allah amma darasi kan kalmar la'ilaha illallah bai kare ba ina zaton a muhadarar mu ta gaba ma za mu ɗora akan wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu aladen da ku gaba ɗaya abinda ne kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya ɗauki mu daga laifin kuma Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu Allah ka yafi mana zunubanmu ya Allah Allah kai mana gafara Allah ta'ala muna roƙonka ka shirya mu da zuriyarmu ya Allah ka dora mu a tabarki madidici ya Allah ta'ala duk abin da yafi karfin mu ya Allah kai mana maganinsa Allah dukkan alkhairi da muke bida da fata a gunka Allah ka hada mu da shi Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya a gidajenmu ya Allah ka ba mu tsaro da kariya a kasuwanninmu Allah ka ba mu tsaro da kariya a masallatayyarmu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa a hanyoyinmu ya Allah Allah duk inda muka kasance Allah ka ba mu tsaro da kariya da kariyar ka ya Allah Allah sharri na dan adam ko aljani Allah muna neman tsarin ka kare mu ya Allah ya Allah ta'ala ka samu gama da wannan rayuwa lafiya ya Allah ta'ala ka samu mutu da imani ya Allah ka samu tashi da imani ya Allah ta'ala ka samu wanye da wannan rayuwa lafiya dukkan masu neman dukkan masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka dafa musu duk wanda zai dau dukiyarsa ko lokacinsa ko basirarsa ya taimaki wannan addini ko karfinsa Allah ka taimake shi duk kuma wanda ya laɓe a gefe ya ɓoye yake ya wannan addinin zagon ƙasa ko masu addinin iya neman taɗile kafa da kassar addinin ya Allah ka gyale shi Allah ya Allah duk inda yake Allah ka mana maganinsa Allah ka kai mu gaci lafiya akan wannan hanya Allah ka raba mu da rude shi dan Allah ka ba mu ikon yi dan kai Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da zabewa kafa ya Allah muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a mahaifiyarsa da ya sa wannan masallaci sunanta Allah ta'ala kai mata rahama gabarinta da sauran mahaifanmu gaba daya emidiyarmu da sauran shugabanni na kwamiti babba da na ƙasa duka muna adon Allah yi wa kowa albarka Allah saka kowa da alkhairi mazauna wannan unguwa makotan wannan masallaci Allah ya zo da ku lafiya Allah ya ƙara wa kowa albarka rayuwarsa Allah ta'ala ga Ramadan iya doso ya Allah ta'ala kai mu wannan wata da imani Ramadan da ya dududu kwana 30 da wani abu ga wanda Allah ya sa zai ci to Allah muna roƙonka Allah ka kai rayuwar mu wannan wata kuma Allah ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka kuma Allah muna roƙon karɓa mana duk abin da zamu kana bauta ya Allah Allah ka yassare mana rayuwa Allah ka hore mana rayuwa ya Allah Allah kada ka sa kuncin rayuwa ya hana ma bauta ya Allah ya Allah dukkanin mu nan da wanda suke jin mu suke kallon mu Allah ka sanya wa kowa albarka cikin abin da yake samu Allah ka ƙara wa kowa albarka cikin abin da yake samu ya Allah ka samu fa karfin dukkan wata rayuwa lokacin da Ramadan ya zo ya Allah Allah ka ba mu cikakken lokacin da zamu ba bauta da da'a kuma Allah ka amsa mana ya Allah muna roƙon ka mai da kowa gida lafiya ka samu lafiya mu wangi lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid masu bukatun addu'o'i da suke aikowa ko su fara ko su rubuta da mu duka muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya karba mana addu'o'in mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu juna biyu Allah suke su lafiya masu nema abunka ta kowane bangare Allah ka ba su abin da suke nema masu neman tsari kuma Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin